أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزها أولئك لهم عذاب مهين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن الناس من يشتري له الحديث يدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين Allah ya faɗi mutanen kirki ya gama ya ce sakamakon su aljanna ta ni'ima to ga kuma wasu mutane na banza irin su na ibn haris na ibn haris yakan je ya sayo jaridu na yahudawa masu karantar da labaran sarakunansu da labaran waɗansunsu in ya dawo makka yakan ce ku zo in karanta muku labari na surustum bayan na muhammadu mai karanta muku labarin adawa da samudawa ba sai kuma a taru ana nishadi ana ji wa'in nan maganganun banza ne maimakon ajiyar ƙur'ani wannan kenan har yanzu yakan sai 'yan mata masu kyau ya ajiye su kamar domin rikitar da mutane ya gaji mutum ya yi kusa ya musulunta sai a tura masa wata budurwa da ɗauke masa hankali wata zabiya sukan sai zabiyoyi mata kyawawa masu iya waka su ne zabiyoyi to a samu a rikitar da mutumin da yake nuna zai musulunta ne ko ko wanda ya musulunta danye danye sai ya tura masa waɗannan zabiyoyi suna jawo hankalinsa don ya bar addinin nasa duk dai aikin banza ne ba ba daga cikin mutanen kirkin da aka ambata nan na baya hudan wara masa lilmusi na bane yudilla an sabilillahi yana yin haka ne don ya ɓadda mutane ga barin hanyar Allah biyudilla don ya bada mutane ga barin hanya Allah shi dai ya riga ya bata ga gairi ilimin ba tare da wani sani ba wa yattakhidhuha huzwan ya mai da wannan abubuwan da annabi yake karantawa mutane a mai da su abin wasa sai ya tara mutane ga an kan abun banzansa shi kuma wa yadda ta zahuzan huzuwan mai mai da ayoyin Allah abun wargi ulaika waɗannan mutane lahum azabun muhim wata azaba ta wulakanci ta tabbata gare su yadda jannatul na'im ya tabbata ga watanen da aka ambata hudan wa rahmatul lil muslimin وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إذا تتلي لي آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم وأن الكافرين نضرب الحارس idan an karanta masa ayoyinmu in ji Allah walle mustakbira sai ya juya ya ba da baya don girman kai za su da ta walle mustakbira ka Allah mai sumaha gashi larabci ne mai fasaha mai balaga mai ba da labari mai shiga zuciya amma sai ya mai da kansa ka Allah mai sumaha kawai ma bai ji wannan abin da ake karanta masa ba saboda ya juya ya yi girman kai ya ba da baya walle mun tabiran ka Allah ismaha ka annabi uzunai wa qaran kaman ka ce wani kayan nauyi ne aka sa masa cikin kunnuwansa wanda za su hana masa jin abin da ake karanta masa din ka annabi uzunai wa qaran wannan mutum fa bashiru kai masa albishir da me bi azabin alim da wata irin azaba mai raddadi tana jiransa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وأن ساكمكم وانشان كينا متعني سنة بن الحارس ما سوء ميدا القرآن كمان بسجيش با أمكرا تاما سنجي سجويا كمان بسجي با har tashin duniya irinsu ne ake karanta musu irin wannan ayoyi to wane musu albishir da azaba mai radadi innal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani suka yarda da alqur'ani suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji wannan ayoyi suka yi imani da su wa amilu saliyati da aikata ayyuka mai kyau farillai da nafil bili innal ladina amanu jannatun na'im wato su kam aljanna ta ni'ima ta tabbata gare su wa min saliyatan jannatin nayi خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا هو العزيز الحكيم wannan aljanna idan wayannan bayin Allah ne sun shiga ciki ba ba ranar fitowa ba za su zauna a ciki ne har abada ba tsufa ba ciwo ba tsoro ba bakin ciki sai daɗi kullum yake karuwa waɗannan mutane abinda Allah ya shirya musu kenan saboda imaninsu da kyawun aikinsu da kuma fadalan Allah lahum jannatun nayim khalidina fiha wa adallahi haqqan kuma in sun shiga gidajen nan za su ba za su zauna ciki ne har abada wato haqqan Allah ya riga ya yi wannan alkawari kuma ya tabbatar da shi tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya masal jannati lati wulil muttaquna wannan aljanna kenan da Allah ya yi alkawari wa masu tsoronsa an shigar da su kuma za su dawo har abada kari na biya wa dillah haqqa wa alkawarin Allah gaskiya ne ya tabbatar da shi kuma ya tabbatar ya zama gaskiya وهو شيء الله شيء العزيز هو الحكيم غني
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء
رفع السماوات من غير أمد ترونها والقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبستويها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء وأنبرنا فيها من كل زوج كريم وتبنجز ينانونا من إيكونسا wanda ya cancanta abauta maza ba dodannin banza za a bautawa ba ba shedan za a bautawa ba ba son zuciya ba ba gattin banza za a bauta ba a Allah wa Allah nan khalaqa samawati wanda halicci sammai wal arda ya halicci ƙasa bi ghairi amadin tarawunaha kuna ganin rubi ne na Allah wanda yake rike da shi da kudurarsa ba tare da waɗansu filas masu rike ta ba kowane mutum a duniya in zai yi gidan sama to lalle sai ya shiga filas masu ƙarfi masu tokare wannan gidan rufin amma shi Allah inna la yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku yumsiku sama an taqalar da illa bi izni Allah yana rike da saman sa ba ta motsi kuma gashi ba ta da waɗansu amudai wato filas ba filas wa alge bizar da rawasiya kuma jefa manya-manyan duwatsu akan ƙasar domin ƙasar tana kan ruwa ne sai aka jefa mata manyan duwatsu an tafi da dukun don karta ta yi jiwa da ku kamar yadda jirgin ruwa yake motsi a cikin ruwa to kada ƙasar ma kuna zaune a kanta ta yi ta motsi da ku don ruwa ne a ƙarƙashinta sai ya sanya duwatsu masu nauyi ya rike ta da waɗannan duwatsun walgai bi zardi rawa ta an tafi da bikum wa basabi ya miku li dabba sannan Allah ya warwatsa kowace dabba a bayan ƙasan tana nan ya kiyaye ta shi ke ba ta abinci shi ke ba ta ruwa shi ke ba ta abubuwan da suka dace da ita tun daga giwa har zuwa sauro tun daga dorina har zuwa sauro duk dai na hannun Allah shi ke da su ya shimfida su a bayan ƙasa a wasu bisa min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an ya waiwayo ya dawo kidaba yana magana ومثلا في الدابة الله تبارك وتعالى yace shi ne ya shimfida dabbobi a kan bayan ƙasa sai dawo kuma yana cewa an zalla sai muka saukar da ma'a wani ruwa ruwan da muka sani wa an zalla min sama'a wa an batna bi wa an batna bi ya min kulli zawjin karim wa an batna sai muka tsirar da min kulli zawjin karim da dukkan dangogin tsire-tsire iri-iri mai kyau mai ƙayatarwa a bayan ƙasar mai girma sanata magarbi ya aiko mana da kuɗin zakka kamar yadda ya saba ta hanyar marafan tudun wada Allah ya karba masa Allah ya saka masa da alheri abasabiya min kulli dabba wa anzalna min as-sama'i ma'an fa anbarna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullah
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أبو بند أبي أمة na yin sama ba tare da matokari ba ba filas ya shimfida ƙasa ya daddanne ta zuwa duwatsunsa sannan ya zuba dabbobinsa a bayan ƙasar sannan ya tsirar da dukkan abubuwa dangogin abubuwa na abincin mutane da abincin dabbobinsu da magani da abubuwa dai duka wanda aka san amfaninsu da wanda ba a sani ba wanda ya yi wannan shine Allah ya yi sammai ya yi ƙasai ya yi komai da komai ya yi ku ya riƙe muku arzikinku shi ke ba mu iskan da muke shaƙa yake ba mu ruwan da muke sha yake ba mu nono da muke sha yake ba mu abincin da muke ci yake ba mu nama da muke ci yake ba mu abokan zama da abokan ɗebe kewa da arziki iri-iri wanda baya lissafuwa wa in ta'uddu ni'matan la ilaha zuwa kowa ya ta kirga ni'imomin da Allah ya yi masa to ba zai yi kidayewa ba to wannan Allah kenan yayi waɗannan abubuwa to wai dodo kuma ku nuna mana abin da ya shi ma mana ku nuna mana shi dodo kuma abin da ya mana don mai ake bauta masa shi in Allah ya bauta masa shine ya halitta shine ya bada arziki shi ya bada komai da komai ai ya cancanta a kadai tashi ya bauta masa a bi umarninsa to dodo kuma a nuna mana menene yayi a za khalqullah faruni ma za khalaqa allazina min duni allazina min duni dodanni fa ku nuna mana abin da suka suka halitta domin su ma su cancanci wannan bauta da ake musu faruni ma za khalaqa bali zalimuna fi dalalin mubin ba haka bane dodo shi ma sassakansa aka yi ko kera shi aka yi ko zuba shi aka yi haka dai shi ma yinsa aka yi mutanen da suka yi shi ne suke bauta masa bal ba haka bane azzalimuna waɗannan kafirai wad'u zahiri kenan mawdi'al mudmari maimakon ce balhum sai ka ji bali zalimuna bal ba haka wani annan azzalimai fi dalalin suna cikin bata mubinin bayananne
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد dama mutanen makka sun tambayi annabi a cikin labaran da yake bayarwa ya ba su labarin lukumana ma lukumana shi lukuman wani bawa ne daga cikin bayin Allah wanda Allah ya ba shi hikima mai bakar fata ne mai manya-manyan leɓin baki ne ya shekara wajen dubu biyu a duniya domin ya taba rikon ya taba rikon tsuntsun nan mai yin shekaru da yawa ya shekar dubu a hannunsa sannan ya mutu shi tsuntsun ya sake yin wani ya shekara ɗari biyar ya mutu ya sake yin wani shekara ɗari biyar to da ya yi na hudun ne to daga nan ne shi ma sai ya rasu shi mai hikima ne ya riski har zamanin annabi dawud yana zuwa ya zauna wajen annabi dawud yana ɗaukan ilimi sai da yana ba da fatawa kamun annabi dawud sai aka ce masa yanzu ka daina ba da fatawa ja ai mutumin da duk aka isan masa ya kamata ya huta ga annabin allah to daga nan yana zaune ga annabi dawud yana yin sulke to bai san menene sulke ba bai amfaninsa har aka yi sulke aka gama da aka yi aka gama sai annabi dawud ya sa a rigan sulken nan sai ta ya tsaya daidaita jama'a dalla da wannan irin riga ta kariya a wurin yaƙi sai lukmana ce ma dalla ai shiru ma ya isa da na da zan yi tambaya ga shi yanzu an hutar da ni to shi an da shi lukman ba annabi bane da da lukman da kandar wato zulkarnaini da kadir ba annabawa ba ne su dai abin da ya fi jeri jaye su waliyai ne musamman shi ainihin kadir shi ibrahim ya gaya mana ya ce shi waliyi ne ba annabi ba ne idan malamai sun yi jayayya akan ilimi to manyan malamai in sun yi magana sai a sallama musu abi nasu shi ibrahim ya ce shi khadir ba annabi ba ne waliyi ne saboda haka mu yan tijjaniya ba mu da bukata a wajensa a wargada ta yana kuma ne hikimata an shukur lillah da muka ba shi hikima muka ce ta gode wa allah da ya baka hikima wa man yashkuru fa inna yashkuru nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid duk wanda allah ya masa ni'ima ya gode wa allah dole idan ya gode wa allah to Allah zai ƙara masa da in shakartun lazidan nakum in ku ya butulce in ya gode wato amfanin godiyan nan zai koma gare shi don Allah zai ƙara masa kuma Allah zai so shi Allah yana son masu godiya saboda haka idan kuma ya ki ya butulcewa nan ma don kansa a butulcewan za ta koma kansa Allah ya wadata gabarinsa ya wadata gabarin dukkan ma halitta gaba ɗaya shi Allah ganiyun hamidun kuma shi Allah abun godewa ne cikin dukkan sammai gaba ɗaya ko da mutanen ƙasa da za su haɗa baki su ce ba za su bauta wa Allah ba to sammai suna cike da mala'iku da asirin Allah wanda banda Allah ba wanda ya san iyakarsu kuma ya rabu junu da rabbika illa huwa gashi ko can ba ma mai zalunci ba mai fasikanci ba mai sabo dukkan su gaba kai ɗaya wanda suka sallama wa Allah ne dare da rana bautan Allah suke yi saboda kafircewan kafirai ba zai zama komai wajen Allah da ma dukkan halitta gaba ɗaya sun yi imani irin na abubakar to in imanin nan nasu ba zai ƙara komai cikin mulkin Allah ba da dukkan mutanen ƙasa gaba ke da ko halitta gaba ke ɗaya za su zama masu mummunar zuciya irin na abu jalin to wannan ba zai rage komai cikin ikon Allah ba Allah ya halitta halitta ne ba don su amfane shi ba a sai dai shi ya amfane su inna Allah ghaniyun hamid Allah ya wadata ga barin halitta inna Allah ghaniyun anil alamina ya wadata ga halitta ga barin halitta kuma ya wadata ga barin su bauta masa
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم wato lukmanu ya gaya wa ɗansa ya ɗan ƙaramin ɗana akan hanyar tausayawa ya ƙaramin ɗana la tushrik billahi karka yadda kai tsafi ka hada wa Allah wani abu inna shirka tsafi hada wa Allah wani abu la zulmun azimun babban zalunci ne wanda ba ka masa sahabbai lokacin da Allah ya saukar da ayoyin nan na cikin suratul an'ami wanda Allah yake cewa suka suka ji tsoro da Allah ya saukar da sai suka ce ayyuna lam yazlim nafsahu in aka ce wanda bai yi zalunci ba shine musulmi da zai shiga aljanna to a cikin mu wane ne wanda bai zalunci kansa ba sai annabi ya ce "A, ba wannan zalunci ake nufi a nan ba ana nufin zaluncin da annabi eh, da shi luqmanu ya gaya wa ɗansa ne inna shirka la zulmun azim shi kafirci tsafi shi ne babban zalunci domin alkafiru na humus zalimun inna shirka da zulmun azim ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وسير الإنسان بوالديه أمرته أمه وانا على وهن فساده في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير Allah ya kawo wannan aya ta a kyauta wa iyaye bayan an kaɗaita shi don ya yi bayani ya raba tsakani ya bambanta tsakanin biyayya da ibada kullum Allah ya ambaci a bauta masa a kada ya tashi a bauta masa sai ya kawo iyaye su kuma a gode musu saboda haka don a bambanta tsakanin bauta da kuma kyautawa kyautawa wa gabe rabbuka Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana Allah ya riga ya yanke hukunci kar a bauta kowa sai shi kadai iyaye kuma a kyauta musu kyautawa domin kada ce bautan iyaye ko bautan waɗansu manya ko bautan malamai a ce a ai in an bauta musu an bauta musu an yi ibada ba ibada ba ce ibada daban bautan Allah da bautan Allah daban mutum zai kwana ba bacci kamar mai gadi kenan sai wata ba shi kuɗi to ba za a ce ya yi ibada wa wannan mai gidan da yake kwanciya kan gadonsa yana jujjuyawa har gari ya waye shi ku baba mai gadi in ya yi bacci ya yi laifi to wannan dukkan koko mutum ya zo ya tuɓe daga shi sai gajeren wando a rana yana ta noma yana ta noma akan in ya tashi za a biya shi kuɗi ladan ƙodagonsa a ce ya bauta mai wannan gona a hanyar bauta daban hanyar ibada daban wannan bautar hanyarta daban Allah yake a nemi arziki to neman arzikin nan yana yana jawo mutum ya wani aiki wani ya biya shi to kaga wannan ba bauta bane iyaye kuma dole a kyautata musu kamar yadda Allah ya bada umarni don a raba tsakanin bauta irin ta bautan Allah wanda take can cikin zuciya har cikin gabobi da kuma bautawa mutane don saboda wata illa ta sun aiki mutum ko sun karantar da mutum ko suna ba mutum kudi inda aikin da ake musu bai saba wa Allah ba in saba Allah kan babu yi domin lada til makhluqin fi ma shi til khaliq shi yasa aka kawo wannan wanda yake ayoyi ne wanda aka saukar da su wajen akan Sadu ibn Abi Waqqas lokacin da ya musulunta akwai wannan aya inda muka karanto a Ankabuti akwai irin wannan aya a cikin suratul haqafi wa wasil lisan bi walidayhi wa dan adam umurni mai karfi na wasiya hamaratu ummu wahanan ala wahan musamman uwarsa domin uwarsa ta sha wahala da shi wahanan ala wahanin wahala akan wahala tun daga daukan cikin take wahala bacci da da da ciwon jiki da rashin cin abinci da rashin ga sunan dai da wahala wahala akan wahala har cikin ya girma duk lokacin da dan ya ƙara girma to wahala ta ƙaru har lokacin da za ta shigo naƙuda ta haife shi ta kawo shi duniya nan ma wahala ba ta ƙare ba sai ta rene shi shayarwa da wankewa da kwantarwa da rashin bacci idan yaron yana kuka bai yi bacci ba ita ba ba za ta yi bacci ba har shekara biyu bayan wahalar da ta sha yana ciki daga nan ne fa aka hada da wancan na suratul aqabi wa sayyidin tarjwali walidayhi huzan حملته أم كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا wahalan da ɗauka ita uwa tun daga ɗaukan ciki da wahalan goyon ciki da wahalan naƙuda da wahalan aihuwa da wahalan reno duk gaba kira wata talatin dai kamun ta aje ɗan nan a ƙasa ta samu hutawa wata talatin to aka sa nan ko sai aka yi bayani aka ce bayan ta sha wahalan ciki ta sha wahalar naƙuda ta haife shi ma bata huta ba sai ta yi renonsa na shekara biyu to sai aka ɗebi shekara biyun nan a cikin wancan wata talatin sai saura wata shida to da su aka so mu cewa muddatul hamli wato zaman ciki wata wata shida idan ana rikici an ɗaura mace aure ta tare gidan mijinta ko ko ta tara da mijinta bayan wata shida ta aihu to wannan ɗan na wannan mutumin ne ba zai kidan ba amma in bai kai wata shida ba to sai a san yadda za a yi amma ba ɗansa ba ne sai dai ya kai wata shida wasu yan lissara bi walidai hamadu muwanin arawan wa misalu fi amaini hutawa da shi kuma a yaye shi fi amaina cikin shekara biyu a nushkurli wa liwalidayka Allah yana ce ya kai dan adam ka gode mini ni da na halicce ka na kawo ka duniya na baka abin rayuwa iskan shaƙa da ruwan sha da sauransu ka gode mini ni mai ijadi mai imdadi kuma ka gode wa iyayenka wanda na kawo ka ta hanyar su har ma a cikin suratul isra'i sai da Allah ya ya gutsura wa iyaye wani abu daga cikin sunansa وقل ربي ارحمهما كما ربياني ربياني shi Allah shine rabbu mai tarbiyya ta asali wanda ya kawo kawo dan nan a cikin babu da kuma iyayen nan wanda suka karbe shi a cikin yana akwai suka kare nonsa har ya zama mutum da saboda haka wajibi ne mutum iyayensa biyayya ko da ba musulmi bane dole kai musu biyayya sai dai in suka tayi za su ce abin da muka gada bautan gunki ka zo ka bauta gunki nan kan ba za ka yarda ba la da su ne makhluqin fi ma yatil khaliqi amma lalle ka rayu da su kyakkyawar rayuwa da mutuntawa da girmamawa da ba da alheri kowane iri amma ba za ka ɗauki iyayenka kai coci ba ba za ka ɗauki iyayenka kai wajen tsabi ba a amma ya riga ya je cocin ya gama abin da yake yi ya rasa mai dawo da shi ka ji labari sai ka je ka ɗauko shi ka kawo shi gida haka uwar ma in ta je ta gama abin da take wajen tsafinta ta rasa wanda zai kawo ta gida sai ka je ka ɗauko ta kawo ta gida a domin kai ta wajen tsafi ko kai ta wajen coci din domin Allah ya hana wannan ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani ku taimaki junanku akan abin da yake na bautan Allah na tsoron Allah kada ku taimaki junanku akan abin da yake na sabawa Allah na ƙetare iyaka ko cutar ɗan adam wasu yanin sa na duwali dai a baratu ummu wahanan ala wahan wa misalu fi amai a rishkur ni wali duwali dai ka ilayyal masiru makomanku gaba ɗaya da kai da iyayen naka dukan ku makomanku wuri na ne أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
أو سئل الإنسان بوالديه حملته موارا على وان فسادوا في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المسير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تريهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ونبئكم بما كنتم تعملون إذا سكي قوكرين mai da kai kan hanyar su ta gado hanyar kafirci hanyar tsafi ana an ka biya kan ka hada ka hada wani wani abu tare da ni ana an ka ma da ka bi a wani abin da baka sani ba duk abin da zaka bauta masa ba Allah ba dama ai babu shi balle ka sai shi duk abin da zaka bautawa wani Allah ba Allah ba aka dauke shi ubangijinka ai dama babu shi balle ka san shi sai za ka ce wanda baka sani ba wajen jahadaka ran shi ka bi ma da ka bi ilmun فلا تطيعهما kada ka biye musu a cikin wannan wa sahihuhuma fi dunya ma'rufan sai ka kyauta musu zaman duniya ka kyauta musu da alheri kowane iri kai musu abinda ba sabon Allah ba wa sahihuhuma fi dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya amma in ka zo daukan hanya kar ka dauki hanyar iyayen naka tunda ba kan hanyar Allah kake ba sai ka nemi wanda yake kan hanyar Allah ka biyo shi ku dawo wajen Allah tunda Allah yana so anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku hada kai ku koma ga Allah ku sallama masa ku zama munibi ne yayi wacce kowa ki musala kar ka biyewa wanda ba sa kan hanyar Allah sannan kuma iyaye ba su da iko su su taba abin da yake haƙƙin Allah balle su ƙetare haƙƙinsu iyakan haƙƙinsu yana nan an san shi amma ba za su taba haƙƙin Allah ba dole ne ka kyauta wa iyayenka amma abin da ya shafi haƙƙin Allah ba za ka yarda su ɗauka ba idan babanka ya bahi da kuɗi bahi da aure dole ka ka auro masa mace guda ɗaya sannan ka nemo mata mai mata hidima ita matar baban naka guda ɗaya to da guda ɗayan nan idan ya je ya ga wata ya ce yana so ya aura to ba ruwanka kai dai ɗaya ka sani ita za ka yi wa hidima banda wanda ya auro wa kansa sannan kuma haka haka hukuncin yake wajen dabbobi in kai dabbobi ko dai ka kai su wurin kiwo su yi kiwo ko kuma ka ɗauko musu abinci kawo su gida su yi kiwo in ka babu wurin kiwo ba ka kawo musu abinci to hukuma sai ta kama dabbobin ta sayar ta baka kuɗi wanda ba za su ci abinci ba haka hukunci yake wa sahibu ma fi ma'rufan wata bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda yake dawowa gare ni ku dawo mini tare wata bi sabila man anaba ilayya sun bai ilayya marjiukum da ƙarshe da kai da iyayen naka da jagoran naka wanda ka ɗauka mai kawo ka wajen Allah ɗin marjiukum makomanku ilayya zuwa gare ni ne dole ne mutum ya zaɓi mutumin da zai masa jagora zuwa ga Allah jagora zuwa ga Allah yana da sharaɗi guda uku dole ne ya san hanyar Allah da farko kenan ya san hanyar Allah kar ya tashi kiranka zuwa ga Allah ya kira ka zuwa gare shi ya san hanyar Allah din idan ya san hanyar Allah kada ya ha'ince ka ya maka jagora kan hanyar Allah din na biyu kada ya ratse da kai na uku kada ya zauna ce a huta wannan shine hukuncin jagora cikin addini ya san hanyar Allah ba zai ratse ba ba zai zauna ba kai kuma sharadinka mai bi ka bi shi kada ka zauna kada ka rabe wannan shine hukuncin jagora zuwa ga Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu hannun malamai ne malamai su ne jagororinmu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi shine kofar Allah wanda duk ya je wajen annabi ya amsa kiran Allah ya je wajen Allah a lokacin da Allah yake gayyatar mutane kowa da kowa a ƙaura a koma Madina sai ya ce wani hajir fi sabilillahi yajid bil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al maut wa qad waqa ajru ala Allah yace duk wanda ya hijira saboda Allah to ya je wajen Allah ne wajen annabi ba fa al'arshi ya hau ba a'a madina ya je amma sai aka ce ya je wajen Allah wajen annabi wurin da annabi yake duka yana nuna wa bayin Allah a nan Allah yake abinda annabi yake so shine Allah yake so abinda annabi ya umarni da shi shine Allah ya umarni da shi abinda annabi ya hana shine Allah ya hana Allah yana ce ma atikumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abinda annabi yake ku yi ku yi duk abinda annabi yake ku bari ku bari domin baya magana sai da izinin Allah wa ma yaqi wani hawi inu illa wahyun ruhi sannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya ce kamar yadda Allah ce ku bi ni ku shirya ni ko na ce ku bi hanyar khalifofi na khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ba da umarni kamar yadda Allah ya ba mu umarni mu bi shi wattabi'uhu la'allakum tahtaduna shi kuma annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di na hore ku ku bi sunnata ku bi sunnonin khalifofina a bayana wato duk abin da abubakar ya yi ko abin da abubakar ya faɗa ko abin da abubakar ya tabbatar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi duk abin da umaru ya yi magana ya faɗa duk abin da umaru ya hana duk abin da umaru ya tabbatar to annabi ya yarda ya tabbatar domin ya naɗa su ya ce su ne za a bi su ne kalibofinsa a bayansa haka sai na usmanu haka sai na ali haka dukkan sahabban ma annabi sallallahu alaihi ya ce ya ce ashabi kan nujumi bai yun kidaitu ita daitu sahabbaina kaman taurari ne kowanne kabi za ka shirya saboda haka hadari ne ka ji mutum yana fadawa cikin mutuncin sahabbai mutane ne wanda Allah ya zaɓe su ya haɗa su da wanda ya zaɓa su taimaka masa karɓan aikan Allah su taimaka masa kisar da aikan Allah su sahabbai saboda haka suke da martaba mai girma a wurin Allah yadda ba za a taba su ba a wurin mu ahlu sunna dukkan sahabbai gabaki daya adilai ne dukkan su adilai ne domin Allah ya yarda da su ya faɗa a cikin nassi السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أجل صحابة من الله نفركم لنا تكيا لنا قرشين كيوا هر وند سك بيو بايان سو أشكين حيسو هزوا قرشين دنيا suna cikin yardan Allah Allah ya yarda da su to mutanen da Allah ce ya yarda da su kai in baka yarda da su mai ka iya mutane ne Allah ce ya yarda da su ya shirya musu aljanna to kai kun gaje baka yarda da su ba mai kai iya musamman fa manyan su Abubakar da Umaru hadari ne mutum ya fada cikin mutuncin su domin fadawa cikin mutunci Abubakar da Umaru ba zai tsaya a kansu ba sai ya taba Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kuma iyalansa ita ummul Aisha da ummul Hafsa duk abin da ya taba su ya da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su ya ɗauke su ya gabatar da su kai kuma in baka yarda da su ba wato ka nuna cewa annabi bai iya zaɓen sahabbai ba kenan ka ji annabi bai iya zaɓen mata ba kenan ka kasu mutuncin manzon Allah in kai haka ko ba zaman lafiya a cikin addininka saboda haka a kiyaye sahabbai a kiyaye mutuncin sahabbai su sahabbai mahfuzai ne amma ba ma'asumai bane Allah ya kiyaye su amma su suna fadawa cikin zunubi amma fadawa cikin zunubi ba zai cuce su yadda yake cutar mu ba idan zakara ya fado daga gidan sama sai ya kada fukafukin sa yi gaba amma in kwai ya faru daga can an fa gama da kwai sai ya fashe ko da ka su darajar su ba irin tamu bace ya ishe ka alqur'anin nan wanda yi shine babban abin da Allah ya baiwa annabi annabi ya zo da shi an tambayi sahabbai musamman sai na Usmanu me yasa kuka sa suratul anfali a tsakanin surori masu tsawo masu ayoyi ɗari da wani abu ɗari da wani abu ita kuma wannan sura ayoyinta saba'in ne da shida kuka sa ta tsakanin suratul tauba da suratul larafi ce eh sura annabi ne ke nuna mana inda muke ajiye ta to har yabar duniya bai nuna mana inda za mu sa suratul anfali ba muka nemi yadda za mu yi sai muka duba muka karatunta yana kama da karatun suratul tauba sai muka je bari mu hada ta tsakanin suratul larafi da suratul tauba din nan da yake karatun su da ita da suratul tauba suna kama da juna sai muka sa lamfali a wurin kuma abin da yasa ba mu sa bismillah ba domin ba annabi ne ya nuna mana musa ta a wurin ba mu ne muka ijtihadi shi yasa muka ajiye ta wurin ba mu sa bismillah ba domin namu ijtihadi ne to kaga in sun yi sun yi ijtihadi sun sa wannan sura tsakanin suratul arabi da suratul tauba yanzu ba in wani mutum ya zo yace zai canja wannan abu sai ya zama kafiri kuma ga sahabbai da suka yi lokacin da ake ake rubutun alqur'ani domin shi alqur'ani lokacin da annabi ya bar duniya baya rubuce a hannun mutane cikakke sai dai akwai abu kaza hannun wane akwai abu kaza hannun wane wane ya haddace abu kaza wane ya haddace duka alqur'ani akwai wanda suka haddace duka gaba daya na alqur'ani amma ba su ba su cika mutum goma ba amma akwai kaza hannun wannan da sai na Umar ya bada shawara Abubakar ya kamata a rubuta alqur'ani a aji Abubakar yaki yace shi ba zai abin da annabi bai yi ba bai ba yace wallahi huwa khair wallahi alheri ne in aka bari mahaddata suna mutuwa to za mu rasa alkur'ani amma in mu rubuta mun ajiye kowa zai zo ya da shi ni dai ban yarda ba ka tashi gaba da wuri ba wanda ya sani in yi abin da annabi bai yi ba yace to wallahi alheri ne wallahi alheri ne amma Allah da ya bude zuciya ta ya sami wannan shawara ina roƙonsa ya bude zuciyarka kai ma ya sa maka sai aka yi haka sai sai na bakar yace a ai ko shawaran da Umar ya faɗan nan lalle ya kamata a yi ta ku kira min umaru umaru ya zo ce shawarar da ka kawo din nan ta samu shiga yanzu na yarda ai ce zuwa ne ne za mu sa wannan aiki aka ce akwai zaidu balan tsarin nan saurayin nan makwabcin manzon Allah masu yi wa annabi rubutu kan wajen mutum talatin din nan daban-daban kowa ce ni ma ya taba sa ni rubutu ni ma ya taba sa rubutu za a lissafa su ga wajen talatin amma ba mai yawan rubutun wahayi kamar zaidu to shi za mu sa shi ma zai dunyi kangare yace ba za su tashi aikin da annabi ba da kyar suka suka roki Allah ya bude zuciyarsa yadda sai ya bude aka aka hada Qur'ani to da aka hada Qur'anin da wai nan zo hadawa in ka kawo karatu sai ka kawo shaida wanda zai yadda wannan abun karatu ne ba hadisi bane ko ba wani larabci bane Qur'ani ne to in ka samu shaidu sai a karba a aji idan baka samu shaidu ba ba za a karba ba sai aka isar da aka iso bayan an hada qur'anin gaba daya sai aka tuna akwai ayoyi guda biyu wanda ya haddace su yana wuri kaza to sai ya kawo su da ya kawo su aka nemi shaida ya kawo shaida ce shi baya da shaida amma annabi ya taba sa shi ya ajiye shaidan mutum biyu da ya sayi doki a kasuwa annabi ya sayi doki a kasuwa sai ya ce mai doki ka biyo ni gida in baka kuɗi suna tafiya tsakanin mai doki da annabi sai yayi nisa ana tayawa ana tayawa sai kuɗi ya haura ya wuce yadda annabi ya saya sai mai doki yana baya baya kaɗan ce malami in za ka sai doki ka saya ba in ba za ka saya ba zan sai da doki na dokin ka kore doki na ba mun riga mun shiriki ba to ni dai ka ce bi ka gida za ka sai doki ya ga su ga masa kuɗi ta to kana da shaida ai addinin ku sai da shaida ce annabi ya duba ko ina bai ga wani ba sai huzaifa sai ce to kai ka zo huzaifa na tsaye da kai shaidan mutum biyu shi ɗaya ne amma annabi ya tsaye da shi shaidan mutum biyu sai ce to in kun yarda da wannan ku karɓi wannan ayoyi la garjiya kuma rasulun min muslimin zuwa garshe sai kana da shaida kan wannan akan ina da shaida ni ma ina nan ni ma na sani annabi ya tsaye da shi to sai aka karbi ayoyin guda biyu sai na umar ce wannan ayoyi guda biyu ne da sun kai uku wallahi da na mai da su sura sura mai zaman kanta wannan ayoyi da na mai da su sura mai zaman kanta amma ba su kai ayoyi uku ba domin mafi kankantar sura ta zama mai aya uku irin idza jaa ko inna adina kal kausara ko wal asri to kaga dai karfin da Allah ya ba shi habbai wai in sun kai ayoyi uku da sai ya mai da su sura mai zaman kanta amma su da yake ba su kai haka ba sai da ajiye wannan ayoyin karshen suratu tauba to wannan wannan bayin Allah wanda Allah ya ba su wannan irin girma da suka samu saboda zaman su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata a kiyaye girman su radiyallahu anhum وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم ونبئكم بما كنتم تعملون sannan makomarku gare ni ne zan ba ku labarin abin da kuka aikata wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da aikan Allah a hannun sahabbai sahabbai sun mika wannan aika a hannun tabi'ai tabi'ai sun mika wannan aika a kan hannun tabi'ina haka akan amana akan adalci akan gaskiya qur'anin da addini suka iso kan hannunmu nan yanzu da ba amana ba adalci ba gaskiya da an da qur'anin ba zai iso hannunmu ba ko da yake Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ni da na saukar da wannan alqur'ani zai ci gaba da kiyaye shi saboda haka jagororin ba cikin musulunci bayan annabi sune sahabbai bayan sahabbai kuma sai bayin Allah wanda Allah ya zaɓe su ya mai da su waliyai ma'anan waliyai waɗansu mutane ne wanda Allah da kansa ne zai zaɓe su in ya zaɓe su akan wani lamari domin daga alƙur'ani alƙur'ani sai hadisi to wannan alƙur'ani yanzu akwai wasu mutane da ke cikinsu alƙurra'u masu karatu su ba sahabbai ba ne amma duk gaba ke da abin da ake kira sa alkur'ani in sun taru sun an kaka karanta musu wani karatu sun ce ba qur'ani ba ne ba za a yarda ba sai ya zama ba qur'ani ba ne saboda su ne Allah ta amanan qur'ani a wajensu daga nan kuma sai waɗanda suke na hadisi su Bukhari da Muslim da sauransu su kuma Allah ya yarda duk abin da suka faɗa suka taru suka ji annabi ne ya faɗa gaskiya ne to annabi ya faɗa gaskiya ne su kuma amanar da aka dora musu kiyaye mana hadisi bayan su kuma sai aka kawo waɗansu bayin Allah masu koya mana shin abin da muka karanta nan ya ake tafiyar da shi ya ake aikata shi su ne fuka hawo wato musu abu hanifa kenan sai imam malik imam shafi imam ahmadu ibn hanbal su kuma su ne masu koya mana yadda za mu aikata abubuwan da muka karanta to irin wannan Allah ne zai kira Jibrilu yace Jibrilu bawa na wani ina son sa kai ma ka so shi kuma ka gaya mala'iku su so shi sai Jibrilu ya shela ya ku bayin Allah mala'iku Allah ubangijin ku yana son wane ni ma na so shi ku ma ku so shi sai su ce duk suna son sa to an gama wannan to sai a saukar masa da soyayya a bayan kasa sai ya zama dukkan mutumin da yake zuciyarsa kadau kadau akwai network mai kyau to sai ya ji abin da ya faru a sama wanda zuciyarsa ba kyau ba network ba zai ji ba to saboda haka sai ya yarda cewa qur'a'un nan duk abin da suka faɗa qur'ani ne sai ya yarda masu hadisin nan abin da suka faɗa hadisi ne sai ya yarda malaman nan na fuka hawu duk abubuwan da suka koya mutane addinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka kuma su waliyai din da haka ake zaɓe su su zama jagororin zikirin Allah haka Allah ke zaɓin bayansa shi Allah ba ya faɗa da mutane ba ya gaba da mutane ya fi ƙarfin haka wane mutum Allah ya gaba da shi amma in ya nuna bawansa ya zaɓe shi kai kace ka ƙi bawan to sai ya zama maƙiyinka inna Allah aduwwu lil kafirina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya maƙiya bayin Allah sai Allah ce shi ma maƙiyinsu ne saboda haka a riƙa yin hattara a cikin addini a girmama waɗanda Allah ya girmama kai kuskure ka girmama musulmi wanda ba shi ne aka ce ka girma ba ba ya fi ka yi kuskure ka ɓata musulmi wanda Allah ya ce a girmama shi.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله
يا بني إن عندكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا كي ɗan ƙaramin ɗana ina maka wasiya duk abin da aka aikata ko mai kyau ko mummuna ko mai ƙanƙantarsa ko yana can ƙarƙashin ƙasa a cikin wata fa'a ko yana sama ko yana ina ne lokacin bayyanarsa in ya yi Allah zai kawo shi nuna maka shi gashi mai kyau ne ka aikata ko ko gashi mai muni ne ka aikata ko mai kankantarsa ya zama kawan kwaya kwayar komayya to Allah zai nuna shi zai bayyana shi inna ta kuma sadaka wa batu min kandarin fa takun fi sakratin aw fi samawati aw fi ardiyati bi Allah inna Allah sana latifun khabirun wato latif shi Allah sifantuwarsa da ɗin ya huwa ma'akumu aina ma kuntum Allah yana tare da mu duk inda muke saboda haka a ka'ida namu na mutane babban mutum baya sanin abin da ƙananan mutane suke yi saboda girmansa to amma shi Allah shi ne akbaru amma komai yake faruwa cikin halittarsa wajen manyan bayinsa ne matsakaitan bayinsa ne ƙananan bayinsa ne ƙananan dabbobinsa ne yana tare da su ya zan abin da suke ciki gaba ɗaya saboda da lutufin da yake tajalli da shi akan marasa ƙarfi marasa girma dadihun mai kyautatawa da khabirun masani to
Allah ya kama maka lafiya tambaya da cewa ya san mu shi ne maka da cikin bayani game da sunayen Allah da hikimokinsa da kuma wani
sunayen Allah akwai tis'in da tara والله الذي لا اله الا هو الملك الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الذي الجبار المتكبر wato sifofi kuma suna nan shine arhamur rahimin shine ar-razzabu shine al-khallaqu duk da sifofin Allah ne shi kuma su kuma waliyai wato Allah yakan ba su wani abu ne sunansa karama karama to karaman nan magajiya ce ta mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabi kuwa kudurar Allah ce take harraka ta saboda haka babu mahaɗi tsakanin karama ta waliyai da ƙudura ta Allah sai an biyo ta hanyar mujizan annabi sannan karama take bayyana saboda haka kar a gauraya abun Allah daban halitta Allah daban saboda haka ake ce masa rabbul alamin shine rabbu wanda ba shi ba kuma alam ne والعالم اسم ما سوى الديان من نوع الاعراب والايان ان كجي انت عالم to duk abin da ba Allah wa sunansa alam wato halittar Allah saboda haka a cikin haka da mu'jizojin annabawa wanda kudurar Allah take harraka take harrakawa da karaman waliyai wanda mu'jiza ce take harraka wannan karamar akwai kuma musadafat akwai kuma istidraji na mutumin da ba mutumin Allah ba mutumin da yake ba mutumin kirke ba ga ya bayyana wasu abubuwan mamaki to shi ba karama ba shi istidraji ne Allah da yake masa haka don ya dada dulmuya ko ya dulmuyar da mutanen da yake dulmuyar da su Alhamdulillah mai bawa Allah ya kawo Qur'ani guda biyu da yana so Allah ya yi addu'a shi kuma a taimake shi da addu'a Allah ya bashi muhalli to Allah biya masa bukata da muhallin da abin da muhalli yake nema duka Allah ya bashi ya kuma Allah musu albarka kuma kuma ana neman tasbihi a kan Allah tajdidi duk wanda yake neman tajdidi tariqa tijaniya na yi masa tajdidi idan akwai mai neman karba kuma ga sharadi na in ka shiga tijaniya ba ka fita saboda ɗauka alkawari ne wahu bil hadin al'ada kana masuran ba har tijaniya da wata dariga ita kare za a rike kuma ba zuwa ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin dariga tijaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su tambaya na farko nan shin ziyaran waliyi wajibi ne da ziyarar wali wajibi ne zai ce shehu tijani ya hada wajibi amma ziyarar wali ganin dama ne saboda haka mu iyalan wanda muka karbi dariƙa wajensa ne inda ya ce mana mu shiga nan za mu shiga inda ya ce kar mu shiga ba za mu shiga ba dukkan waliyar Allah muna son su amma ziyara sai wanda suke cikin dariƙa tijaniya a kula da sallah riga yin ta cikin jama'a an samu a girin wa iyaye musu bai iya ai jami'in wazifa ai jami'in zikirin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya karbi wannan na ba shi ɗari ga shautu jari ko ban gan shi ba ko ban samu hannunsa ba ya tambayi wanda zai masa bayani ya masa bayanin lazimi da wazifa da zikirin juma'a Allah ji mu Amin.
Allah ji kan iyayen mu Amin.
iyayen mu Amin.
samarin mu samarin maren mu Allah sa ka shi wannan mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu taimakon addini Allah ya taimake su masu tsaya mana cikin harkar addini Allah ya tsaya musu masu taimaka mana masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatunsu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye musulmi Allah ya kiyaye musulunci Allah ya kiyaye musulmi Allah ya kiyaye musulunci Allah ya dauka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bada hirin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
الله